أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله yau muna tara ga watan rabi'ul awwal jiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam 1448 wanda ya dace da 22 ga watan 8 shekara ta 2026 muna ci gaba da yin karatu a cikin littafin ar-rahiqul maktum wannan shi ne karatunmu na 51 ko? kumala ya ce abu na shida albisharatu bin najah wato albisharat albishirori bin najah da cewa za a ci nasara mana albishir ba ɗaya ba biyu ba ba uku ba ya yi ta zo ma musulmi cewa su ne masu cin nasara duniya da lahira wa ma za kulli malin ya ce duk da wannan dukkan shi gaba ɗaya duk da wani abubuwa da suka faru na ainihin wahalarwa da azabtarwa da gana musu azaba sakamakon sun musulunta kanar musulmuna musulmai sun kasance ya arifuna sun sani cewa mundu awwala yawmi mundu awwal yawmin tun rana ta farko la fi shidda wanda tun rana farko da suka gamu da wahala a ciki walitfiya da kuma nuna yin ƙarfi balwa min qabli ai musulmi ma gabanin shi sun kasance sun san cewa annan dukhula fil islam lalle shiga musulunci laisa ma'anahu ba ma'anar shi bane jarral masa'ib jawo musibu ba wal hutuf da kuma jawo hallaka sun riga sun sani cewa ba wai saboda sun musulunta bane suka shiga wahala ba hallakar da ta samu wasu daga cikinsu ba wai don sun karba musulunci bane ba musulunci ne ke jawo mutum musiba ba ko kana musulmi ko ba ka musulmi sai Allah subhanahu wataala ya jarrabe ka da musiba kada ka yi musiba ba musulmi kare take samu kowa da kowa tana samu da musulmi da kafirai gaba da ya hasiban nasu ayyutraku an yaqulu amanna wa la yuftalun kuma jarrabawa kowa da kowa na cikinta ka musulmi sun riga sun san ba wai saboda musuluncin su ne Allah ya jarrabe su ba Allah ya jarrabe su ne a matsayin su na yan adam a matsayin su na bayin Allah saboda kowa su musuluncin wahala ta wata bangaren sai ta same su wata wahalan wata kala daban ba wanda zai ketare ta ba wanda zai ce yana jin dadin duniyar nan kawai ɗari bisa ɗari kowane ne shi yana fama da mi yana fama da walalu daban-daban sai dai shi wanda ba musulmi ba jarabawa shi ta asara ce ba riba cikinta amma shi musulmi ta riba ce jarabawa an Allah subhanahu wata'ala ya jarrabu musulmi kuma ya mai da al'amarin shi ga Allah subhanahu wata'ala to Allah zai saka mai wannan wahalar da kake sha kana neman lada da ita wurin Allah Allah zai baka lada me yasa sakamakon kai hakuri Allah ya ce bashir sabiri masu hakuri kan jarrabawa kai masa albishir to kaga wanda ya hakuri da Allah subhanahu wataala akan jarrabawa da wahalar da Allah subhanahu wataala ya dora mashi to yana da lada wanda kuma ya taraki saboda ba imani tare da shi kaga baya da lada wurin Allah bal inna da'watal islamiyya a ita da'awa ta musulunci ta dibu tana da manufa ne mundu awwal yawmiha cin ranar farkonta ko tun farkon ranarta tun da aka fara ta tun ranar da aka fara ta tana da guri ne ilal qada'i zuwa karewa alal jahiliyatil jahala akan ainihi jahiliya wadda take bakar jahiliya jahiliya mai tsanani ma'ana manufan dawa ta musulunci manufan karantarwa addinin musulunci a kawo ƙarshen jahilci a raba mutane da jahilci zamanto masana sun san Allah sun san ma'aikin Allah sun san addininsu suna bauta ma Allah subhanahu wata'ala da sani ba suna bauta Allah ta'ala da jahilci ba kuma duk wani abu wanda yake na jahilci na rashin sani za a bar shi wani hin ƙari wani ba bakere wani kama karya duk jahilci ke kawo wannan da a aje shi don musulunci manufar shi kenan wani zami halgashin da kuma tsarin jahiliya wanda yake mugun tsari azzalumin tsari tsarin da yake bibita masu shi akan mara shi tsarin da yake bibita masu mulki akan marasa mulki wannan shine tsarin jahiliya bakan jahiliya wace ba ka iya tsayuwa ka yi shari'a da wanda ya bi ka kudi ko wanda ya bi ka karbin mulki da abin da ya masu dai ka yi haƙuri to musulunci dai ya zo don ya kawo ƙarshen wannan shi sa sai na abokar ya ce da ya tashi kudu ba ya da ya ta farko ya ce jama'a wuri na dukkan kuɗi ɗaya ne alƙawi fikun da'ifun indi hatta akhudha lahu haqqahu abdaifu fikum qawiyyun indi mai rauni a cikin ku mai karfi ne a wuri na sai na kwato mai karfin shi to haka addinin musulunci haka ya samu wannan koyarwa ne wurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam domin Allah ya ce ayyuhal ladina amanu kunu qawamin bil qist shuhada'a lillahi walau ala anfusikum ku zamanto masu adalci masu tsayuwa da adalci kai koda ga kanku ne ba addinin musulunci yana kallon mutane daidai ne duk wanda ya ba daidai ba sai dokan Allah subhanahu wataala ta haukan shi to wannan tsari din alghashimi mugun tsari na zalunci musulunci ya zo ne domin ya kawo karshen shi wa anna cewa lalle min nata'ijiha daga cikin sakamakon ta ita da'awa ta musulunci fi duniya a nan duniya basbal nufudi wato shimfiɗa zartarwa alal arzi a kan ƙasa amma na shimfiɗa mulki a kan ƙasa kuma mulki irin na adalci mulki irin na adalci wanda sai na umar ya ƙara kwatanta mun shi a zamanin shi ana yunwa ya ce yau gidan shi shi ma ka a ƙara cin kayan daɗi sai mutane sun rabu da yunwa abinda kowa yake ci cikin gari a zan ci cikin gidan shi har sai Allah ya kawo ƙarshen wannan yunwa to manufa da'awa ta addinin musulunci sakamakon ta shine shimfiɗa wato mulki akan ƙasa wasai ƙoro da kuma mamayewa alal mawqif siyasi akan fage na siyasa fage na shugabanci fil alam a cikin duniya ta mamaye wato shugabanci da ake na duniya na zalunci da koma tana yin shugabanci na adalci litaqudal ummatal insaniya ita da'awa ta musulunci domin ta jagoranci al'umma ta bil adama wal jam'iyya al bashariyya da kuma ainihi jama'a ta dan adam ila mardashillahi ya zuwa yardan Allah subhanahu wataala sa mutane su gyaru su zamanto mutanen kwarai gyararru bayan Allah nagari babu mugayen ayyuka babu ayyukan asha tare da su ba shaye-shaye ba danniya ba zalunci ba haiti mutane su zamanto na kwarai kuma mutane ba ragayi ba mutane ba sakarkari ba ci makwance ba waɗanda za su yi zanne sai dai a kawo musu ‘yan zaman banza ‘yan zaman kashe wanzuwa za ta jagoranci mutane ne zuwa ga abubuwan da za su sami yarda Allah subhanahu wataala ila da mutuncinsu wata kurija kuma ta fitar da su min ibadatil ibadi daga bautan bayi ila ibadatil lahi zuwa bauta ma Allah subhanahu wataala a bar bauta ma bayi a bar bauta ma gumaka a bar bauta ma duk wani wanda ba Allah ba a koma ana bautan Allah subhanahu wataala to wannan shine kaɗan daga cikin manufan zuwa addinin musulunci a duniya wa kana alquran alqurani mai girma ya kasance yanzilu yana sabkowa biyazil bisharat da waɗannan bishara din da wannan labarin mai daɗi marratan wani lokaci bis saraha da fitowa kanala ya bayyana cewa lalle ƙarshe mai kyawu wata rana ku musulmanin da ake gana ma azaba ƙarara alkur'ani zai bari cewa wata rana shugabanci zai dawo ga hannunku wa ukura wani lokaci kuma bilkinaya da sakayawa da sayawa wanda dai da ka kalla abin ka gane cewa alqur'ani albishir ne yake mu musulmi fa fi tilka alfatarat alqasima a cikin waɗannan lokuta din waɗanda suke alqasima masu karyawa allati dayyaqat al-arda wanda suka kuntata ƙasa alal muslimina akan musulmi ma'ana suka shigar da musulmi a cikin kunci a cikin walalu iri-iri wakadat kuma sun kusa takhniquhum su shaƙe musulmi sun kusa kawo ƙarshen musulmi ta qadi ala hayatihim su kawo ma ƙarshen rayuwarsu gaba daya waɗannan lokuta to a cikin irin wannan lokuta din kanat tanzilul ayat ayoyin alqur'ani suke sauka bima jarat suna bayani ne game da abin da ya wakana bainal anbiya isabiqin tsakanin annabawa magabata wa baina aqwamihim da kuma tsakanin mutanansu alladhina qamu bi takdhibihim mutanansu waɗanda suka tashi suka karyata su wal kufri bihim waɗanda suka tashi suka kafirce musu wa kanat tashtamilu hadhihi al-ayat idan wadannan ayoyi suna kumshe ne ala dhikri al-ahwal abu sab ambatan halayi allati tutabiqu tamaman wanda suna yin daidai da ahwala muslimi makka halayen musulmin da ke rayuwa a makka wa kuffariya da kuma halayen kafiran da ke rayuwa a makka ba na ayoyin suna sauka yi bayanai irin wannan yanayin da wannan wahalar da musulmi ke sha sai Allah ta'ala ya kawo labarin wani annabi daga cikin annabawan da shi ma mabiyan shi suna shan wahala kuma kafirai ne ke gana musu wahala kaga halayen sun yi kama daidai da daidai summa tazkuru hadhihi al-ayat sa'annan wa'annan ayoyi su faɗi ko tuzakiru waɗannan ayoyi su tunatar bima tamaddakhat anhu tilka al-ahwal game da abinda waɗannan halayen suke ɗauke da shi min ihlakil kafara na ainihin halakar da kafirai wa zalimin da kuma azalimai muna ganewa ko to ayin sai su kaga wannan ayin albishir albishin da yake baka na wani annabi daga cikin annabawan Allah cewa ya sha gwagwarmaya da shi da makafirtan bayi na zamanin shi sun kana mai azaba wani ma sun yi yunkurin kashe shi sun kusa kashe shi ma wani sun bige shi wani sun yi jina-jina da shi amma kuma a ƙarshe shi ya yi kyakkyawan ƙarshe su kuma suka yi mummunan ƙarshe su Allah ya halakar da su a gaban idanun shi yana kallo kaga abin yayi kama kuma ya zama albishir kama ana ce ma kuma an kun yi hakuri abu ne mai wucewa kuma za a hallakar da mutanen da ke gana muku azaba ko kuma Allah ya kubutar da ku wa irasi ibadillahi salihin kuma ayoyin suna kumshe da cewa Allah ta'ala zai ba bayan Allah na gari zai ba su gadan ƙasa al'arba zai ba su gadan ƙasarsu da suke rayuwa a ciki wadiyara da kuma gidajen da suke rayuwa a ciki duka Allah subhanahu wata'ala zai ba su za su koma su ne magadan wannan garuruwan da waɗannan gidajen ma'ana su ne masu mulki fa kanat bi hadhihi alqasas sai ya zamanto a cikin waɗannan kisoshin isharatun akwai ainihi nuni daban-daban wadda wanda yake bayyane ila fashali ahli makka ya zuwa ci bayan mutanen makka ƙarshen mutanen makka ya zo fil mustaqbali a nan gaba wa najahil muslimin kuma akwai nuni wanda yake bayyanan ne cewa musulmi za su ci nasara na najahin dawatin islamiyya tare da cin nasarar dawa ta musulunci wa fi hadhihi fatarat a cikin waɗannan lokutan nazalat ayatun malam yace waɗansu ayoyi sun shido tusarrihu suna bayyana wa qalala bi bisharati ghalabatil mu'minina da albishir din rinjayen mu'minai cewa mu'minai za su rinjayi su nasara akan kafirai qala ta'ala Allah mai girma da daukaka ya ce wala qad sabaqat kalimatuna lalle maganan mu ta riga ta gabata li ibadina al-mursalin ga bayin mu manzanni waɗanda Allah ya aiko cewa maganar da ta gabata din wanda Allah ya riga yayi innahu lalle su waɗannan bayin mu manzanni din da waɗanda suka bi su da kyautatawa lahumul mansurun lalle su ne waɗanda za a taimaka ma akan kafirai makiyansu wa inna jundana kuma lalle maganan mu ta riga ta gabata cewa rundunanmu mana waɗanda suka yi riko da addininmu suka riko da karantarwanmu lahumul ghalibuna lalle su ne masu rinjayi su ne masu galaba kaga wannan kana cikin wahala kana cikin kunci kana cikin damuwa kana cikin koyo an hana kawar wala ta addinin ka in ka ji waɗannan ayoyin me zaka ji zaka ji dadi Allah ya saukar da waɗannan ayoyi yana baka hakuri cewa ka saurari wani lokaci wannan wahala duk za ta zo ta wuce bayan wahala kuma sai dadi fatawalla anhu saboda ka juya baya daga barin su hatta hin ya zuwa wani lokaci ma na ka kyale su a ci gaba da rayuwa haka suna gana muku azaba kuna haƙuri muna ganewa ko wa abbasirhum ka lurantar da su ka sa su su gani fa sau ba yubsirun da sanne za su ga abin da kake gaya musu afa bi azabina yasta'jilun shin suna neman gaugawa ne da azaban mu suna neman a zo musu da azabanmu da sauri nan take nan take suka ce manzo Allah in ya yi shi annabi ne zo musu da azaba Allah ya ce to fa idza nazala idan azaban nan ta sauka fa sa'a sabahul mundari fa idza nazala bi sahati idan azaba ta sauka a farfajiyar su a hilayen su to Allah ce fasaha ya yi muni sabahu safiyan almundarina wa'anda aka yi magargadi wanda Allah subhanahu wata'ala ya magargadi suka ke ɗauka to Allah ta'ala ya ce safiyar da Allah ya musu azaban safiya ba ta da kyan gani saboda an musu gargadi sun ke ɗauka da kaifa kana azabi wa nudur yaya azaba ta da masu gargadi na suke yaya kaji su Allah ya kare mu to kaga wayannan ayoyi a cikin su akwai albishir da cewa duk wanda ya riko da addinin Allah subhanahu wataala shine mai cin nasara wa qala ta'ala kuma Allah ta'ala ce sayuhzamul jam da sannu za a watsa taro na kafirai taron kafirai da suka yi dandazo akan su kashe musulmi su ana sa addininsu su tsangwame su azabtar da su Allah ya ce da sannu za a karya wannan taron nasu za a watsa su duk su wace gaba daya wai walluna dubur kuma su juya bayan su suna gudu sai na umar ya ce yana karanta wannan aya bai gane ta ba sai ranar yakin badar ya ji manzo Allah na karanta ta sayuhzamul jam'u wa yawluna dubur wannan ya gane ƙarara ma'anan aya saboda aiki ne da cika ga aya kuma ga aikin ga kafaran nan suna gudu sun raba musulmi su ukkorin yawa amma kuma suka zange gudu musulmi yan dawakinsu yan kaɗan ne yan raƙumansu yan kaɗan ne su kuma kafarai sun je wannan yaƙi da raƙuma da yawa kullum sun sayan karakumi tara waɗanda suke ci banda na hawansu saboda tsananin wadata su kuma musulmi saboda tsananin talauci amma wadata ba ta yi karin talauci domin da wadata da talauci duka Allah ke bada su kuma Allah ta'ala zai baka talauci ba don ba ya son ka ba Allah zai baka wadata ba don yana son ka ba duka Allah ta'ala yana yin abubuwan shi ne da hikima Allah yana iya gama maka biyu ga wadata ga addini kuma Allah yana iya baka guda ga addini ba ga addini ba wadata ko kuma ya baka wadata ko babu ni ba addini duk yana faruwa a saura ka kaga tunanin da an baka wannan to kuma wancan ma sai an baka awwa ko kuma da an baka kai kowa yadda kai kowa din nan to kuma duk kowa zaka karawa da shi sai ka kada shi kai tunanin wannan to da aka da yawan su aka tarwatsa su aka watsa su mutane suka gudu kaga mutum daga makka sai ga shi abin nan daga madina sai ga shi makka yana gudu wani ma kasa yi saboda rudewa bai wata wata basan ya ga ga gidajen makka ne na hangowa waje yana shiga gida ce mata shi rufe kowa kasa biyu wani amma duk da haka nan mai wajen ka tuba in ka shiga cikin gida ka ce to addinin nan ba gaskiya gaskiya ne mutanen 'yan kaɗan ne amma sun karya mu anya ba sun yi mu gaskiya ba ke addinin za na shiga amma ina haka mutum za ya tsayawa har sai ya mutu akan wannan kafirci bayan Allah subhanahu wataala ya gwada mai gaskiya wannan addinin Allah ya kiyaye wa qala ta'ala kuma Allah subhanahu wataala ce jundun runduna ce ma hunalika wadda ke can mana duk rundunar da ke can mazumun abin karyawa ce min al-ahzami min al-ahzami daga cikin rundunoni mana rundunoni ne gaskiya Allah subhanahu wataala Allah ya bani labarin su waɗannan da mutanen Makka ne waɗanda suka suka ce ina za illa ikhtilaf a unzila alayhi dhikrun minna bal huwa kadzabun min bainina ga sunan dai sun bada abubuwa na ainihin kareta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai Allah subhanahu wataala ce jundun ma hunalika mazumin waɗannan rundunan gaba ne duka abin karyawa ne daga cikin rundunoni duka Allah zai halakar da su kaga wannan aya ita ma sai da sa musulmi hankalin shi ya kwanta ya ƙara mi ya ƙara yarda da Allah subhanahu wataala ya ƙara yarda da ba da gaskiya ga Allah subhanahu wataala wa nazalat kuma ta sabko fil ladina hajaru a cikin waɗanda suka yi hijira ilal habasha ya zuwa ƙasan habasha walladina hajaru fillah Allah ce waɗanda suka yi hijira dan Allah min bani ma zulimu daga bayan an cuce su an yi karyinsu an zalunce su la nubawwi annahum Allah ya ce lalle sai mun zaunar da su fi duniya a cikin duniya hasana wuri mai kyau wala ajrul akhirati akbar kuma lalle ladan lahira ita ce mafi girma laukanu ya alamun da dai sun sani ko kaga nan ba Allah subhanahu wataala yana kara faranta nan musulmi ne sun yi hijira sun bar gidajensu sun bar yawansu sun bar dukiyoyinsu sun tafi can kuma kasar da ba tasu ba mawa kasar da ba ba irin yarensu ba ne kaga bakuntar ta yi yawa wahalar ta yi yawa mutane ba su fahimtar ka domin habasha ba laraba ba ne mutane ne masu kama da laraba amma ba laraba ba ne in ka ga mutum na larabci cikin yan habasha to koyo ya yi kawai suna da yarensu suna da yare daban in ka taba zama cikin zagaji suna yin yaransu mun yi zama da su abu kai mana da kasar sudan mun yi zama da su da yawa mun yi zama da su sun yi mutum 200 waɗanda muka yi karatu tare da su saboda su ma ba daɗin ƙasarsu suke ji ba wurin addini kaga za ka suna ta fitawa suna shigowa ƙasashen laraba neman karatu to Allah subhanahu wataala ce waɗanda suka yi hijira domin Allah subhanahu wataala lalle sai mun zadda su sai mun zaunar da su a duniya kyakkyawan zama amma kuma abinda za mu ba su ranar lahira ya fi girma daga abinda muka ba su a duniya da dai waɗanda ba su yi hijira ba sun san haka su ma da sun yi hijira din domin samu irin abin da suka samu kaga Allah ta'ala na kwantar musu da hankali cewa kaurar da suka yi suka bar gidaje da dukiya da dangi da gari suka ce garin da ba nasu ba ba gaban za suka yi ba Allah zai saka musu da alheri kuna ganewa ku wannan ma albishir wasalu kuma sun tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an kissati yusufa daga labarin annabi yusuf fa anzalallahu sai Allah ta'ala ya saukar fi tayyiha a cikin ayoyin da Allah ya saukar sai ya saukar da laqad kana fi yusuf wa ikhwatihi ayatun lis-sa'ili lalle alamomi ayoyi na tambaya ga masu tambaya sun kasance a cikin kissa annabi yusuf da yan uwan shi Allah ya ce idqara yusuf idqalu la yusuf wa aquhu ahabbu ila abina minna wa nahnu usbatun inna abana la fi dalalin mubin kace lalle annabi Yusuf da dan uwan shi baban mu ya fusa su da mu alali kuma mu duk dangi guda ɗaya ne uba da ya haife mu lalle baban mu yana cikin rudani yayi ba daidai ba abin da ya ba daidai bane uqtulu yusufa ku kashe annabi Yusuf tun daga nan Allah yake ta bada labarin annabi Yusuf har zuwa inda Allah ya bada labarin rabbi qad atatini min وعلمتني من تاويل الاحاديث فاطر السماوات والارض انت ولي في الدنيا والاخره توفني مسلما والحقني بالصالحين kusan izbi guda ɗaya da wani abu Allah yana bada labarin annabi Yusuf tiryan tiryan ana bada labari haka kai karshe cewa ga karshen abin da ya faru annabi Yusuf ya zama babban mutum ya zama annabi ya zama sarki ya zama mawadaci Allah ya ba shi ƙasa su kuma waɗanda suka yi ta mai zagon ƙasa suka yi ta mai makarkashiya suna nan a lalace ba abin da suka yi ba wani ci gaba da suka yi wahala yake tasha amma wahalar kullum sai ƙara tura ya take zuwa ga hutawa sun tilla ya rami aka hindo shi aka sai da sarki sarki ya kai da sarki ya loko shi maimakon sarki zai cikin bayi yan wahala sai kai shi can cikin tsakiyar gida ce kazan aiki ga shiga iyalin sarki abinda suka ci shi za a ci duk cikin sakamako sakamako ne na Allah subhanahu wata'ala da ya mashi aka hito shi daga nan zuwa kaso kasan kuma da ya tashi ta wasu hito da izza kuma ya to da abin da ake bukata to haka yake wana ni ga Allah bai wani hasada ga mai rabo sagici haka suna ta yi mai hasada kuma hasada sai kara tillaye take gaba su kuma suna ta ci baya har sai da suka kai ma a ƙarshe da ƙarshen ya zo ba su gane ba amma shi ya gane su saboda ya sauya ya samu huta ya ji daɗi ga kayan sarauta ya sa su kuma suna nan yawa yadda sun suna nan yadda su wace ba ku gane na suka ce gaskiya mu ko a suka ce an yaba yusuf sai lokacin hankalin sai dawo a inna ka la'anta yusuf ko dai kai ne yusuf ya ce ni ne ana yusuf wa za a shi wannan dan uwana ne manna Allahu alaina إنه من يتقي واسبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين saboda aka yi ba su labari mana dai Allah ta laka wannan labari ne shi ma dan ya kara kwantar da hankalin mu'mine da suke rayuwa tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk wahala karewa take akwai karshen ta ai fa'al makka mutanen makka as-sa'iluna waɗanda suke tambaya yulaquna ma laqa ikhwanuhu min al-fashal wato za su gamu da irin abin da ‘yan uwa annabi Yusuf su gamu da shi na rishin cin nasara wa yastaslimuna kuma za su mika wuya kastislamihim kamar mika wuyansu kamar yadda ‘yan uwa annabi Yusuf suka mika wuya muna ganewa ko kamar yadda suka mika wuya suka ce laqad atharaka Allahu alaina Allah ya bibita ka ya zabe ka akan mu wa in kunna la khafiin lalle mu mun yi kuskure mun yi laifi ba mu yi daidai ba ka yabe mana alaihi la tasbiba alaikum al-yawm to Allah subhanahu wataala ya bada wannan labari na annabi Yusuf saboda a nuna cewa mutanen Makka za su gaba da irin abin da yan wani su suka gani shi kuma za su mika wuya su ma a ƙarshe lokacin da manzala zai shigowa garin maka ya dawo lokacin kowa zai zo ya tsaye na kallon annabi sallallahu alaihi wasallam ana kallon shi ana can kana gani annabin nan ga yanan ba abin da ba mashi ba garin nan mu muka sa saboda ba jin daɗi ya bar garin nan yau ga ya dawo shi ne mai garin bayan can saman kowar kaba mu ko muna nan ƙasa yana mun magana kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yace duk abin da ya baya shekara 20 da wani abu da suka yi mashi ko shekara 10 wani abu da suka mai na gane azaba da suka mai da cutarwa da suka ma mabiyan shi duka ya yafi ce kowa ya tafi an kyale shi kowa ya je abin da yake so وقال كما الله تعالى وهو يذكر الرسل alhali Allah subhanahu wataala yana bayanin manzanni da Allah ya aiko wa qala alladhina kafaru li rusuli annaba sun ce ma mutanansu ko kuma gabarai sun ce ma manzanninsu la nukhrijannakum lalle sai mun fitar da ku min ardina daga kasan mu mana sai mun kore ku kuma su ma yan kasa ne su ma yan gari to dan gari ya kore dan gari ai dan gari sai dai kori bako amma dan gari bai kori dan gari ai kura sai dai ta ci kura in ji bahaushe da kowa dan gari ne da suka ce sai mun kore ku daga garinmu daga ƙasanmu aula ta'udun na fi millatina ko kuma ku komo cikin addininmu wanda kuka tashi kuka gani ana yi iyaye da kakanni in ba haka ba za mu kore ku fa auha ilayhim rabbuhum sai Allah malicin su yayi wayi zuwa gare su lanuhlikanna zalimi cewa lalle sai mun hallaka azzalimai soyayya azzalimai waɗanda suke yunkurin hana yin addinin musulunci waɗanda suke yunkurin koran masu addinin musulunci daga garin ko kuma su dawo cikin saboda abinda suka yi zalunci ka kyale mutum kowa yana da yancin abinda yake so wala nuskinannakumul arda Allah subhanahu wataala ce kuma ku musulmi lalle sai mun zannar da ku kasa wannan garin da ake cewa kore ku ko to sai mun zannar da ku sai mun ba ku ne zama a ciki min badi daga bayan su bayan mun halaka su dalika liman khafa maqami wannan yana samuwa ne ga wanda yake tsoron matsayina yake tsoron tsayuwa gabana amma man khafa maqama rabbi ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المعوى ولمن خاف مقام ربه جنتان saboda haka samun gindin zama a doron ƙasa samun ɗaukaka da matsayi da shugabanci yana tabbata ne liman khafa maqami ga wanda ya ji tsoron tsayuwa gabana wa khafa wa'id kuma ya ji tsoron ban tsoro na na alkawarin azaba da nayi to sai Allah subhanahu wataala in dai kai aiki da wannan to Allah subhanahu wataala zai ainihin tabbatar da kai a doron kasa ya baka shugabanci ya baka daukaka ya biya maka bukata wa hinama kanat alharb lokacin da yaki ta zamanto mushta'ila ta kama da wuta ta yi tsananin zabi bayan alfurs tsakanin farisawa war roman da kuma rumawa wa kanal kuffaru kafirai sun zamanto yuhibbuna ghalabatal fursi suna son cin nasarar farisawa suna son farisawa su ci nasara saboda mi li kaunihim mushrikina saboda kasancewa farisa mushrikai su ma mushrikai farisa na bauta ma wuta su kuma suna bauta ma gumaka kaga sun yi kama da juna shi yasa suke ganin yan uwansu wal muslimuna su kuma musulmi yuhibbuna suna son ghalabatar ruman rumawa su ci nasara li kaunihim mu'minina billahi saboda kasancewar ruma sun ba da gaskiya da Allah war rusuli kuma sun ba da gaskiya ga manzannin Allah wal wahyi sun ba da gaskiya da wayi wal kutubi sun ba da gaskiya da littattafai wal yawmil akhir kuma sun ba da gaskiya da ranar lahira su ruma wannan lokaci nasarawa ne kiristoci to ka kiristoci sun yi kusa da musulmi fiye da mushrikai mushrikai babu wata alaka da tara ku da su ba inda kuke gamuwa kafirai kuma akwai inda za ku gamuwa kafirai na wato ahlul kitab yahudu da nasara akwai inda za ku gamuwa da su akwai inda za ku rabuwa su kuma nan can kwata-kwata ba inda aka yi kama da su har na maguza ba inda ake kama da su amma waɗanda suka yadda da annabi isa alayhi salam da waɗanda suka yadda da annabi musa da akwai inda ake gamuwa kaga mun gamu da annabi isa mun gamu da annabi musa mun gamu da hattara mun gamu da ina linjila sa'annan kuma cikin linjila akwai magana imani da Allah magana imani da mala'iku magana imani da littattafai inda muke rabuwa wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da wurin alqur'ani amma kusan abubuwan da muka yarda da su sun yarda da su kusan su ma cikin su akwai nau'i na shirka domin suna bauta annabi Isa ko ba haka ba kuma ga magana mara kyau suna bari game da annabi Isa alaihi amma ne din da haka nan mun fi kusa da su kuma yadda Allah ce la tajidanna shaddan nasi adawatan lil ladina amanu al yahuda wal ladina ashraku da yahudawa da mushrikai Allah ya ce sun fi tsananin kiyayya da gaba ga musulmi wala tajidanna aqrabahum mawaddatan lil ladina amanu al ladina qalu inna nasara amma zaka samu wadanda suka ce mu nasara ne sun fi kusan kauna da soyayya ga mu'minai dalika bi anna minhum kishishi na rubanan wa annahum la yastakbiruna saboda haka akwai wani alaka tsakanin ainihi musulmi da ahlul kitabi amma tsakanin arna maguza masu bautar rana masu bautar wuta masu bauta magumaka babu wata alaka da kyara su da musulmi to shi yasa musulmi ke son ruma su ji nasara su kuma mushrikai suna son farisa su nasara yaki ne irin kamar yanzu yakin duniyar nan da ake irin wannan yakin to irin shi ne wanda kowa ya san ana yin shi wa kanatil fursu farisawa sun kasance yaglibuna suke cin nasara wa yataqaddamuna kuma su ne suke ci gaba su kuma rumawa suna faduwa kuma suna ci baya to a cikin irin wannan yanayi anzalallahu sai Allah ta'ala ya saukar da bisharata bishara bi galabatin rum da cewa rumawa za su yi galaba fi bid'i sinina a cikin yan shekaru nawa ne bid'u ha shekara uku zuwa zuwa tara to cikin uku ana ce mata bid'u hudu biyar shidda bakwai takwas tara da ana ce mata bid'u yawa to Allah subhanahu wataala ce wato za su ci nasara bismillahir rahmanir rahim alif lam mim ghulibatir rum an rinjayi rumawa mana farisawa sun ci nasara akan rumawa wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibuna kuma su ma rumawa bayan an rinjaye su za su rama ya Allah ya ce bi bi'sini a cikin 'yan shekaru daga uku zuwa tara lillahi lamru min qablu wa min ba'd lamari na Allah ne gabani a yi rinjaye a kansu haka ma bayan an yi rinjaye a kansu wa yawma idhin walakinahu lam yaqtasir sai dai shi Allah subhanahu wataala bai takaita ba ala dil bisharati alwahida akan wannan albishirin guda ɗaya ba bal sarra bi bisharatin ukhra Allah subhanahu wataala ya bayyana wata bishara ta daban wa hiya nasrullahi lilmu'minina shine cin nasarar masu imani حيث قال عند الله سبحانه وتعالى يتي ويومئذ يفرح المؤمنون Allah ya ce kuma a wannan rana mumine za su yi farin ciki tare da cewa ba ba su ne suka ci nasara ba wasu masu wani addini ne daban ba ma nasu amma Allah ya ce a ranar nan saboda sun fi kusa da su a ranar nan za su yi farin ciki za su ji daɗi bi nasrillah za su yi farin ciki da taimakon da Allah ta'ala ya yi ma'ainihin rumawa me yasa saboda irin wannan cin nasarar yana nuna tunda addinin ya yi kama da juna addinin annabawa ne to shi ma wannan na musulmi shi ma wata rana zai ci nasara akan waɗannan arnaɗin shi yasa musulmi za su ji tani in farin ciki mana su ma su ji rana su akan mutanen makka Allah ya samu dace wa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam nafsu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi da kanshi ya koma yana tashi tsaye bi mithli hadhihi bisharat da gaya ma mutane ire-iren waɗannan labarai waɗannan albishiruri din masu dadi baina awinatin tsakanin wasu lokuta wa ukhra da kuma wasu lokuta ma'ana lokaci bayan lokaci wa kana idza wafal musu manzala sallallahu alaihi wasallam kasance idan lokacin kaka yayi ko kuma lokacin aikin haji wa qama bainan nas ya tashi a tsakanin mutane fi aukawa a cikin kasuwa ukaz wa majanna da kasuwan majanna wa dhil majaz da kasuwar dhil majaz li tablighir risala domin isar da sakon Allah lam yakun yubashshirun bil jannati fa hasb mazala bai kasance ba yana masa albishir da aljanna kadai ba bal yaqulu lahum mazala yana ga ya musu sallallahu alaihi wasallam bi kulli saraha da dukkan bayani karara mazala yana ce musu ya ayyuhan nas ya ku mutane qulu la ilaha illa allah ku faɗi la ilaha illallah tuflihu za ku samu rabo rabon mi za ku rabauta da gina aljanna za ku tsira daga azaban Allah subhanahu wata'ala wa tamliku bi al-araba ku faɗi la ilaha illallah da ita ce za ku mallaki dukkan larabawan duniya duk larabawan duniya sai sun zamanto talakawan duk wanda ya tabbatar da la ilaha illallah to Allah subhanahu wataala zai sanya shi madaukaki mai girma ba fadinta kawai ba fadinta shi ma ibada ne ka zangi fadinta shi ma ibada ne domin Allah ya karantar da mu cewa da samu fade ta so goma ko mu fade ta so ɗari duk wanda ya fade ta ko so goma ko so ɗari ya dage akan haka bai bari ba har ya mutu ranar alkiyama zai ga sakamako mai yawa ba wanda zai kaiwa gare shi sai wanda ya faɗi irinta ko ya ƙara a kan abin da ya faɗi tsaye da marice kaga ana zikiri da ita kuma ana zikiri da ita haka nan kawai kai ta la'ilaha illallah kai ta faɗi kawai saboda ka samu mi ka samu lada wurin Allah subhanahu wataala to ba faɗin kawai ake so ba tana da ma'ana ai lokacin da kake cewa la'ilaha illallah kana cewa babu abin bauta da gaskiya sai wa sai Allah abinda kake faɗi ke ba a bauta ma kowa sai Allah ba abin bauta wanda ya dace a bauta mai sai Allah shin kana tabbatar da haka kamar yadda kake tabbatar da ita ga bakinka a aikace ma kana yi ko ba kai to sai ka yi kokarin haka sai ka yi kokarin saninta wata dinu biya al'ajamu wata dinu lakum biya al'ajamu kuma wa'inda ba larabawa ba ma gwarawa su ne mu wurin balarabe mu duk warawa ne aiki kuma za su duka maku da ita kamar mutanen farisa mutanen indiya mutanen afghanistan mutanen pakistan da ajamawa ne da kuma mi da turawa da bakaken wata duk wanda ba balarabe ba ana ce mai al'ajam to za ku mallaki waɗanda ba laraba ba ma ma'ana za ku mallaki duniya da mi saboda la ilaha illallah kuma kaga annabi sallallahu alaihi wasallam Allah bai karbi rayuwar shi ba sai da Allah ta'ala sai ya mallaki larabawa kuna ganewa ko sai da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mallaki larabawa kuma bayan Allah ya karbi rayuwar shi a zamanin khalifofi shiriyu duk sai da suka mallaki wurare da dama na duniya kasashen Rasha da kasashen Pakistan din da India din duka sai da musulunci ya shiga sosai da turawa da amurkawa duk sai da suka kai addinin musulunci a ciki sakamakon mai tabbatar da ita wannan la ilaha illallah kalma ce mai karfi kalma ce da ta fi karfin komi duk wanda ya tabbatar da ita ya yi aiki da ita ba tare da ya warware ta ba to Allah subhanahu wataala zai ba shi karfin da ya fi komi karfi fa'iza mitum idan kuma kuka zo kuka rasu mukuntun mulukan filjanna za ku zamantowa sarakuna a cikin aljanna a nan duniya kun yi sarauta kuma ranar lahira ma za ku zamanto gida aljanna sarakuna kuma aljanna sarauta ce Allah ya ce wai za ra'aita san ra'aita na'iman wa mulkan kabira idan kaga abin da ke cikin aljanna a cikin aljanna sa'an nan kaga abin da ke aljanna lalle za ka ga mulki mai girma za ka ga ni'ima kuma ka ga mulki abin da ake madan aljanna ba a mama sarkin duniya shi to kaga shi ne sarauta ga masu hidima nan ga fadawanka nan ga suna Allah ya hore maka da tofa alaihim wildanun وطوب عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون masu maka hidima fadawanka ga sunan da wasu irin kaya suna walƙiya za zo wurinka da abin da kake so su kawo masu kawo ma kai ba wahala su ma ba wahala duk za ku sha daɗi wa qad aslafna malan yace mun riga mun gabatar baya ma ajaba bihi nabiy sallallahu alaihi wa sallam utba ibn rabi'a abinda nabi sallallahu alaihi wasallam ya karba ma utba dan rabi'a da shi hina arada lokacin da ya nufin musawamatahu taya mashi ala raghaibid dunya akan kwadayin duniya mulkin duniya matan duniya kudi na duniya wa ma fahimahu da kuma abin da ya fahimce shi wa rajahu utba da kuma abin da utba yayi fatan shi min zuhuri amrihi alayhi salatu wassalam na ainihi bayyana alamar manzon Allah kira da aminci Allah su kare tabbata a gare shi wa kadalika haka nan ma mun gabatar ma ajaba bihin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bada amsa da shi ga akhira wafdin ƙarshen tawaga waɗanda ja'a ya zo ila abi talibin ya zuwa abu talib faƙar sarraha lahum manzala ya bayyana masu ƙarara annahu ya tsubu minhum kalimatan wahida manzala yana neman su da magana guda ɗaya yuquna su bada ta tadinu lahum biha larabu da ita ce za su kaskantar da larabawa ko larabawa za su kaskanta gare su saboda ita wa yamlikuna al-ajama kuma za su mallaki ajamawa da ita ita ce la ilaha illallah suka ce wata kalma ce wannan manzo Allah ce la ilaha illallah suka ce ai wannan tun yaushe kake ga yana mun zo wani sabon abu ne to kuma kaga da ita ce Allah subhanahu wataala ya ba manzo Allah Makka ya dawo ya tabbatar da shine sarkin Makka kuma shine sarkin Madina saboda haka Makka ta zamanto wata jiha ce daga cikin jihohin addinin musulunci waye shugabanta manzo Allah sai dai manzo Allah ya ɗora gwamna a garin Makka manzo Allah yana Madina shine shugaban kasa shine sarkin musulmin duniya gaba daya sai da aka yi haka wallahu ta'ala alam abinda muka faɗa daidai Allah ka ba mu lada kuskure kuma Allah ka yabe mana Allah ka sa mu gyara ka ba mu lafiya da abinda lafiya za ta ci to wani ba Allah yana bara addu'a ya ce an yi kidnapping ta koshi ko baban shi da kaunan shi da ɗaya dan uwan shi duka an yi kidnapping din su a can wajen ba da ruwa ina bara addu'a Allah subhanahu wataala ya kwato su daga hannun waɗannan mutane Allah sa su dawo lafiya cikin iyalansu Allah subhanahu wataala ya sa kafara a gare su Allah ya yi musu wannan wahala a dukkan malalin da muke ciki Allah subhanahu wataala ya mana maganin su bukatun da ke gare mu na alkhairi Allah ya biya mana su Allah ya shayi mana wayan mu Allah ka ba mu damuna mai albarka Allah ka ba mu cimaka mai albarka Allah ka ba mu ruwan sama masu yawa masu albarka Allah ka ba mu lafiya da abin da lafiya za ta ci Allah ka rufa mana asiri duniya da lahira Allah kawo mana karshen duk wata damuwa da muke ciki Allah ka ba kasashen mu zaman lafiya da kwanciyar hankali ya Allah waɗanda suke kokarin su bata mana lafiyar mu da zaman lafiyar mu Allah subhanahu wataala ka shirye da su Allah ka nuna musu hanya ta gaskiya su bar wannan aiki da suke ya Allah idan kuma ba su shirye Allah kare mu daga sharrin su ya Allah Allah ka mida musu aliyoyin su ya Allah marasa lafiya Allah ka ba su lafiya suna nan ko suna gida ko ko suna asibiti suna ji Allah ka ba su lafiya mariga ya Allah ka ji kansu da gafara da rahama Allah ka sa su huta Allah ka hada mu da su gida aljanna Allah ka shirya mana matasan mu samarin su da ƴan matan su ya Allah Allah ka raba su da lalacewa ya Allah Allah ka raba su da lalacewa ya Allah Allah ka shirya da su shirya addinin musulunci ya Allah Allah ka tattale su ka tanade su ka kula da su zaman to manyan gobe na kwarai ya Allah Allah ka ji roƙon mu ya Allah ka amsa mana ya Allah ka ba mu aiki mai albarka ka raba mu da zaman banza ya Allah Allah ka raba mu da zaman kashe wando ya Allah Allah ka ba mu aiki mai albarka ka ba mu kasuwanci mai albarka Allah ka mana karshen dukkan walalu gaba da ya Allah ka raba mu da jahilci ya Allah Allah ka raba mu da kafirci ka raba mu da munafici ka raba mu da zalunci ka raba mu da keta da bakin ciki ya Allah Allah ka raba mu da kyawawan halaye ya Allah Allah ka raba mu da asiri duniya da lahira Allah ka raba mu da asiri duniya da lahira Allah ka raba mu da asiri duniya da lahira subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin والحمد لله رب العالمين